بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم أليم بما كانوا يكذبون Allah ya faɗa mana abin da yake dauke da zukatan waɗannan mutane da suke munafincan kansu suke yaudaran kansu suna tsammanin suna yaudaran Allah ne suna tsammanin suna yaudaran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a zuciyarsu akwai ciwo fa ba da ruwan Allahu mawa amma kuma Allah ya ƙara musu ciwon akan ciwon da yake damin su a zuciyar nasu ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وكما بما كانوا يكذبون suna da azaba mai raɗaɗi da abin da suke ƙaryatawa na zuwan manzon Allah da abin da suke ƙaryatawa na tabbatuwan cewa annabi Muhammadu annabi ne da wajen lallai a zuciyarsu wannan cutar ba zai rabu da zuciyarsu ba kuma Allah maimakon ya tausaya musu ya rage musu to tun da dai munafinci suke yi ma annabin sa to ba zai rage musu fa za da kuma Allah marada to kara musu cutar ma za a yi kuma kuna da azaba mai raɗaɗi sabila da abin da kuke ƙaryatawa dangane da tabbacin manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da aka yi ma Allah Allah ya kai iya yafewa ya yanku idan dai tsakaninka da shi ne amma idan tsakaninka da annabi sani to baya hukumi ya za idan mutum ya zo yana ya zagi Allah ya zagi Allah addinin musulunci bai yanke masa hukuncin komai ba a wani ƙaunin kuma an ce da a yi shahadi sabila da zagin Allah amma in ya tuba za a bar shi amma in mutum ya zagi manzon Allah to ko takalmin annabi mutum ya zaga jininsa ya halatta kuma ya tabbata a cikin rubutu na malamai ko mutum ya tuba ya ce ya tuba bare ka ake ba sai ba za a masa kuri ba sai an kashe shi sabila da haka Allah yake akan annabin sa baya yafiya idan an taba annabin sa Muhammad kuma tabawan ya kai ga mutum ya taba annabi Muhammad har ya gamu da Allah yana taba manzon Allah ko baya yafiya mutane nawa suka taba annabi ba su gamu da Allah ba tun daga duniya Allah ya nuna musu baya yafiya ga wahashi wanda shi ne ya kashe Sayyidina Hamza ya farki kirjin sai na zai ciro kirjin sai na zai kai ga hindu hindu ta sa aka gasa mata tafi ya zo daga baya musulunta amma annabi ya ce shi ba ya kan yana kallon sa ba annabi ya karɓi musulunta sai ce amma yana nisantan kusa da shi annabi ya ce yana nisantan kusa da shi daga ƙarshe me ya faru bayan mafatin manzon Allah ya sha biya ya fada a rami ya mutu kabila da jini kabila da wato cikinsa tsakaninsa da manzon Allah ga sahabin da a yakin uhudu ya harba kifiya ya soci annabi a ya saka ma manzon Allah ledansa ya karya wa manzon Allah haƙorinsa shi ma hai daga baya musulunta amma me ya faru da shi annabi da ya karbe shi Allah ya ce to duk da ka karbe shi sai na jarrabe shi shike nan ya'yansa ba a haifar su in su aka haife su har su mutu ba su yin haƙuri haka jikokinsa haka dukkan abin da suka fita so sun ba su yin haƙuri Allah ma ya jarrabe su da ciwon yoyon yawo sabila da kakan su ya saka leban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka duk wani abu idan dai har tsakaninka da manzon Allah ne to abin mai girma ne shi ta Allah ya ce wa'annan kafaran ma maimakon ba za- maimakon Allah ya rage musu wannan cutar zuciyarsu ya yafe musu zai ce a'a fa zadahum Allah maraba Allah ya ƙara musu cuta akan cutar da ke damu yace kuma wallahu azabun alimun bima kanu yaqulun suna da azaba mai radadi sabila da mene wallahu yashhadu innal munafiqina kadhab Allah ya ce da cewa munafukai makaryata ne to bima kanu yakzibu da abin da kake karyata ya da annabi na zuwa da ce eh idan annabi zai ce ce ga shugaba ga jagora ga dan adnan ga bakureshi ga bahashi ga shugaban mutanen farko annabi na ji yawa da ce kun gaishe ba wanda shi haka yana jin fashi annabi zuwa bai ke yi ba zuwa yake yi ba suna izgili wa manzon Allah haka a yakin khandak da manzon Allah sallallahu alaihi sallama lokacin ana tora kan ana tona khandak din aka rufe wani fa'a na dutse aka bigi dutsen aka bigi dutsen bai fashe ba aka faɗa ma rasulullah za Allah ya karɓi guduman da hannunsa ma ɗaukakiya ya bigi dutsen sai kawai guduman da dutsen da suka haɗu sai suka ya ce walau sai annabi ce na ga kisra kuma Allah ya ce ya shigo zai shigar da kisra cikin daular musulunci zai shigar da kisra cikin jama'a na Allah ya sake bugawa ya ce ya ga Paris ya ga Ru a maza Allah ya buga ya ce ya ga Paris ya ga Ru na ƙarshe da ya buga sai dutsen ya tawarwa to a ce munafukai sun ja jefa suna ce cap kun yi Muhammadu shi da a garinsu aka koro shi ya zo madina aka karbe shi baya da kowa baya da koma sun yo yana kiran daulolin wanda suka ci gaba a duniya ma ba a kai su sojoji da makamai ba amma yana cewa an ba shi to haka suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah idan zai yi magana da kafirai zai yi magana akan munafikai idan Allah ya yi magana akan kafirai zalla Allah ba ya tsanantawa kamar idan ya mutu kudin goro da su da munafukai ya ayyuhan nabi jahidul kuffar wal munafiqina wa qulud alayhi wa malawahum jahannam ya kai annabi ka yaki kafirai ka yaki munafukai ka mujguna musu kar ka musu da ya rasulullah kuma wa ma'awahum jahannam makoman tutan jahannam wani kaji Allah yana ce innal munafiqina fi darkil asfal min al-nar munafikai cikin surat nisa Allah ce mana munafikai suna su a wutan ma a kuryan wuta suke munafikai to a kuryan wuta suke wani aya guda Allah da ce mana muzabbabina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ula suna yawo a tsakani ba su can ba su nan wato su je wajen kafirai su kai musu labari sannan kuma su zo wajen musulmai suna yaban su suna tunawa suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu to Allah subhanahu wataala kuma bai yarda da wannan abubuwan ba kuma Allah ya ce innal ladina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban alima wanda suke cutan Allah su cuci manzon Allah to Allah ya tanadar musu da azaba na wulakanci da raɗaɗi a duniya da lahira kuma suna da mummunan makoma ranar lahira to kun ga dai duk da munafiki ya taba baya da sassauci amma ba mu ci gaba da jin me Allah ya faɗa dangane da su na'am وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا innahum hum sufaha'u ko wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun idan an ce musu kar ku yi barna a doron kasa ku bi Allah ku bi manzon Allah kamar yadda manzon Allah yake lallace su yake nuna musu gashi nan ba ga gaskiya ba annabi yake rufa musu asiri sabila da sun buya a baya a bayan shuba ta musulunci to sai su ce a a ai mu kan ma gyara muke bakin su yana da kaifi halsar su yana da kaifi idan an ce musu kaza zai ce in an ce me yasa kuke barna a doron kasa ku zo ku zama cikin masu gyara zai ce inna wa na muslihun ai mu kan ai mu ne ma masu kawo gyara mu ne ma masu neman kawo daidai Allah ya ce amma kuma ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun su din nan su ne manya manyan masu barna amma su a jikinsu ba su san su barnan da suke yi ba su suna ganin suna holewa ne su je wajen kafirai kafirai yan uwansu ne su zo wajen musulmai musulmai yan uwansu ne to Allah ya ce su sani ba Allah ya san su ala innahu hum mufsiduna walakin la yashurun bai zaki da lahu وإذا قيل لهم آمنوا كما
كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون idan an ce muku ku yi imani kamar yadda mutane duka suka yi imani suka gaskata Allah suka gaskata manzon Allah to kuma ku yi irin wannan imanin mana sai su ce a'a mu wawaye ai mu ba wawaye bane ai mun yi sai yaudarar Muhammadu kenan ba da mu bayyana maka garantin mu su waye bane a numinu kama amana su ba hagu da ni imani kamar yadda wawaye suka yi imani wai ma'ana su ka yi na abubakar da fili na umar manyan almuhajiruna da manyan al'ansaru wai su ne wawaye Allah ya ce ala inahu musabahu ya ce ala lallai ku saurara nan. da suke ce su ba za su yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani ba ai su ne ma manya-manyan wawaye amma walakin la ya alamuna su ba su san su ne ma manya-manyan wawaye ba dalila da a kullum shi munafiki yakan buya a bayan wayansa ne shi kuma yana ganin ya fi kowa waye amma bai san duk duniya ido na kallon sa duk duniya an san me yake ciki ba sabila da za ka gai da zahirinsa na murmushi na dariya na bayyana shi fa daidai yake amma kuma Allah ya yaya suturansa duk abin da yake yi yara ma idan suka gani sun san wannan abin shi bibi tare yanzu duk wanda suke zuwa din nan su kawo jayayya a cikin jama'a su kawo rarraba cikin jama'a ai ko yaro ya duba al'amarin su zai ga wa'annan wawaye ne sai ga wa'annan wawaye ne a nan lamarin maulidi ba wani yaro ya ya ya ya fito ya haɗu da ɗan uwan yaro ya gan shi da kimshin maulidin sai ce a kai ba za ka yi maulidi ba ne sai ai ni ba ma na ba ya son annabi ni ba za mu maulidi ni ba ma ta ba ya son manzon Allah kun ga ne kun ga yaro dan karami zai iya rika ya gane wani abu daga cikin wauta na wa'annan mutane shi ma kanta ya zan ai wato ka musa ko kuma ka ja da maganar soyayyen manzon Allah a ce duk wannan hidiman da ake da fita da ake duka ba don manzon Allah ake ba ba don soyayya bane sai ma ka san wannan abun kariya ne kun ga yaro ma karami yana gane kun ga ya tabbata su ba manzon Allah ya faɗa sayyidina ali ya fada yake sufaha'ul ahlam masu wautan kwakwalwa ne to haka sai su ɗauko kwaba sai su haɗa shi da addini su kafa shi cikin uku sai su bar farilla su ɗauko abin da ba farilla ba ne maudu'i ne na jayayya su bi ta jayayya a kai sai a je makabarta da su a yi kafara da su a kan mene a kan mai a shafa kabari sannan kuma bayan an yi ta fada da su akan shafa kabari sai a zo dan an jima ana fada da su akan to in an shafa kabarin bara a yi addu'a ba a wani addu'a da shi ne ya kamata a ce an taru kowa yana hoppa kan ya ga an yi addu'a wa mamaci to su ba a nan suke da kauri ba a yanda suke da kauri shine akan a shafa kabarin mutum kamar yadda ake shafa kabarin arna shafa kabarin mutum bayan an shafa kabarin mutum kamar an kawo mushen jaki sai a juya a koma kuma kun ga mai irin wannan tunanin ai iyayensa ne suka yi wa fati to shi idan ya je kawai ya furgar da shi ne ya je ya gaba haka duk wanda Allah ya jarabe shi da wannan kuwa wato Allah ya jarabe shi da ɗa mai irin wannan halin wanda zai zo kan gabanin sai ce ba za a yi addu'a wa mahaifinsa ba yayi asara za su ce dukkan karatun Qur'ani in an dawo daga wajen wajen mutuwa an busse ne gawa ba za a karanta karatun Qur'ani ba bayan duk ba su san kowanne cikin wa'annan abubuwan da magabatan mu suke yi yana da hujja yana da dalili a cikin Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma idan sun jaje ka su ne sai ka ga idan gwamnati da ta bada sabon Qur'ani sai ka ga sun ma suna yi a wannan lokacin duk sabon Qur'ani ba laifi bane amma idan ba ta cewa su da an sabon Qur'ani laifi ne to kun ga wannan duk yana daga cikin mawukan na kwakwalwar da rashin hankali irin nan tun zamanin manzon Allah suka yi jikuna fito da sai na suka yi tun zamanin manzon Allah zamanin sahabbai suka yi fito ma fito da sai na Ali kuma sun suka kada sai na Usman suka ce sai na Usman ba adali bane ya cira kanka ya cira kanka ko ya cira kanka akan mulki ko duk abin da zai faru ya faru suka je su suka taso da bakufa suka ce su da su yadda da mulkin sayyidina Usman ba ya daura shugabanci na wanda suke wakiltar al'amuransa a garuruwa ya saka yan uwansa ya saka kaza ya saka kaza don haka ya canja ya canja suna son a ba su mulkin misra wato a ba su gwamna na misra ya sauka ya zama su ne suka kafa nasu ibna Usman ya rubuta yake ya yadda ku ji ku aikata duk abin da za ku aikata ya yadda ya rubuta da hannun sai ke gwamnan sai sauka sannan su ɗaura wanda suka zaba a tsakanin su amma me ya faru suna cikin tafiya suka kunna abin da suka kunna suna cikin tafiya sun yi kusan su isa garin kawai sai suka ga wani yana zuwa a kan doki suka tare shi sai suka ga a shi kadimin sai na Usman suka caje shi da suka caje shi sai suka samu wasiƙa sai suka buɗe wasiƙa sai suka ga wai a wasiƙan an ce wai sai jina Usman ya rubuta a wasiƙan wai cewa tana isa tana isa wai sai jina Usman ya rubuta ne akan shi wannan kadin wanda ya zaga ya kai maganar sa akan tana isa gaba ɗaya a kace su kuma sai suka kace wasiƙan a abinda Usman zai mana kenan suka la'ance shi suka zage shi suka gama abinda suka yi suka ce mu koma ba za mu ga ba mu koma wallahi sai ya tuba kansa suka zo suka ce ya tuba kansa yace ba zan tuba kaina ba manzon Allah ya ce min la tukla amisan kan maka sallahu iya kar ka cin rigan da Allah ya saka maka akwai lokacin da Allah zai baka wani matsayi wasu mutane za su zo su dage sai ka cire wannan matsayin da Allah ya baka to kar ka yarda da shi suka zo suka kwana uku kwana huɗu da suka yi tashi ne suka ga ba su yi garba ba sai suka tara gidan suka hana shi gida ba a isa a cikin masa da abinci ba sun zara ta kwabukkuta ka ko ta ina a nan cikin garin madina a farko yadda za a daga ƙarshe sai dina an yi turo ɗayansa guda biyu sai dina asu da sai dina mutum ya ce yi gadin jibin sai dina usman kan ku bari wani ya ci amma aka ce ai ya kai sati ɗaya ruwa ma ba ruwa ma ba a shiga da shi gidan ba sun hana a ba shi abinci sun rufe shi amma daga ƙarshe yara daga ƙarshe suka jira a katanga suka jira ta katanga yana cikin karanta qur'ani suka je suka tafa wuka suka yanka wuyar kamar yadda ake kwantar da rago a yanka haka suka yanka da ibn Usman yana cikin karanta suratul baqara dama yana azumi rana matar da ta ce masa yaya yace ai yayi mafarkin manzon Allah manzon Allah ya ce yana son ya sha ruwa tare da su ko kuma yana son ya abin nan yake sai na zabi ina son in sha ruwa tare da ma'aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yanka shi suna yanka shi jinin sa ya tattu ya rubuta fa ta yakfikahumullah Allah ya isa maka Allah ya isa maka da duk abin da kake to tun daga wannan lokacin shi kenan suna ya kalle tun daga wannan lokacin kuma wallahi ba wasu bane su ne waɗannan wanda suke raina manzan Allah suke raina magabatan nan wallahi su ne tun zamanin sayyidina Usman suke wannan ne kai yanzu ma gashi ba a fili muna gani ba babu irin aika-aikan da ba a yi ba kuma kowa ya sani gwamnati ma ta sani duk wanda yake duniya ya sani wannan aika aikan ba daga wajen ba za ka taba ganin ahalin layi a ciki ba almajiransu ne da ƴaƴayensu da suka gine su akan fikirin cewa musulmi kafiri ne shi ke na sai suka ce to tun da dama musulmi kan tun da wani kafiri ne kafiri kan ai dama katilin mushriki na kafa a kashe kafirai shi kenan dama kamar yadda maulana ya faɗa mana majabaki ne da muka shingari wannan ya ja baki ya ce mu kafirai ne to mabakin baki shi kenan sai a yanke mana haddi a kan mu shi kenan sai a ci gaba da kashe mu sabila da duk kiran kuma shi ne a zo lokacin da za a fi jidda jidda wallahi ana yanka magabata wallahi dukkan dan sarkon su kenan a haka ya faru a saudiya wannan dalilin ne ma yasa da suka aiwatar da wannan aika aikan su Allah ya zantar da hukuncinsa ya kaddara abin da ya kaddara ya ba mu Ali Saud mulki suka kwace mulkin Ali jikokin manzon Allah suka hada kai da wahajiyawa babban wanda suka hada kai da shi shine Ibn Abdul Wahhab mai wannan kitabu tauhidin da su suke kaiwa a tsakanin suke karanta tsakanin su aka bi sharifin gida gida ana yanka su wasu suka watsa suka gudu suka watsu cikin gari suka cikin kasashen duniya wasu kuma suna nan haka aka bi su aka yanka su daga ƙarshe suka yi ittifaki aka canja ma kasan suna aka daga mata suna daga makanta da kowa ya sani maka maka aka sa ma kasan Saudi Arabia ai idan su jahilai ne tarihi ya rubuta kuma yau alkiblan su ne alkiblan su ne alkiblan wahabiyya din wahabiyya din kuma tushen ta kenan wannan makka kuma su abin da suke kafa hujja da shi kenan ai a makka idan ka je makka za ka ga ana tsaye da sunna ba makka abu jahil yake ba ba makka abdullahi bin ubay yake ba ba makka manya manyan kafirai su abu lahabi suke ba ai suna da jikoki jikokin sun ba su nan ne suna nan su ne suke aikata wannan ta'addanci to irin wannan fitinan shine aka so a dasa a kau da bayan Allah bayan an kau da bayan Allah a zo a shimfiɗa wani sabuwar addini wanda yahudawa haka suka tsara suka shirya za a tsara wannan addini kun ga bayan sun kashe sayyidina Usman su suka kashe sayyidina Ali suka yaki sayyidina Ali suka fito masa su suka kashe sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam me yin nake nufi da su wanda suka kace sayyidina Ali suna ikrarin su musulmi ne wanda suka kace sayyidina Uthman a cikin su akwai ƴaƴan sahabbai ma su ma musulmi ne wanda suka fito suka yaki sayyidina Ali khawari su ma musulmi ne sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah su suna yakan sayyidina Ali ne ma akan shi sayyidina Ali ya tabutu ne kamar yadda za ce sai mai shugunai ɗagutu ne muna musu bauta ne suke ku sai na ali ɗagutu ne la hukuma illa hukumullah babu hukunci sai hukuncin Allah ba wani sarki sai Allah to wannan ba wani sarki sai Allah ba da shi uwar uwar kungiyar da ba kullowa ba ba wani sarkin gargajiya suka kau da matsayin sarakuna suka yi ta'addanci su kala-kala wanda idan sun manta abin duka yana rubuce a ɗauko littafin a karanta musu mu kuma su ɗauko littafin mu su karanta namu su karanta ta'addancin da muka yi a duniya su karanta jinin da muka zubar su karanta yadda muka ce ma wani kafiri mu ba mu ce ma kowa kafiri ba amma yanzu dama duniya da ke ita tana ɗaure gindi ne mai iska to su ne wanda duniya ta ɗaure musu gindi mutanen Allah kuma na mutanen Allah su ne ake ganin su su ba waye biyu bane ba su san dabaran da za su yi su shirya su shirya su shirya wani gidauniya ba ko su shirya wani wani semina na karban wani abu ba su san yadda za su yi ba sabila da a dariƙa babu sakatari babu shugaban kungiya ko da akwai waye shugaban kungiya manzan Allah ne shugaban waye sakataren manzan Allah shi ne dama ne ake tarewa a dariƙan wazifa ne hailala ne da iki jibari da la ilaha illallah da salatin manzan Allah shine shine shine tarewan to sakataren shine manzon Allah dan shi yake sawa ya kare mana komai sai ya ji ta wajen manzon Allah manzon Allah ya ga ya mana shaida akai sannan wannan abin ya kuje wajen to amma duk yanda ka ji an ce maka da akwai wai sakatari to wannan kungiya ne da aka shirya ta dama akwai wani ta da zai na shigowa muna yin taro an ga taron mu kala-kala daban-daban wannan tarurrukanmu da muka yi daban-daban din an fahimci tafiyan yaya take ba a kira wani shugaba an ce zai ba da wani abu ba almajirai su suka haɗa abubuwa a tsakanin su suka yi shehu yana taro duk shekara a garin nan na maulidin manzon Allah baka ji an kira wani wani an ce an haɗa gidauniya na miliyan kaza ko na miliyan kaza ko na masallaci ko na marayu ko na guragu ko na kurame inda suke shiryawa duk abin da gwamnatin na ta fitar wanda aka yi ma an gurɓa da shi na zalunci a gwamnatin da ta gabata ba a ciro wani shehi ko wani mukaddami aka ce ga abin da ya awon gaba da shi ba amma ina tsammanin an turo wasu shugunai na can tafiya da wasu mukaddamai an ce ana zargin sun yi awon gaba da wani abu kuma da akwai alama akwai walakin gora jiya suka fito suka ce eh ai an ba su an yi magani ne maguragu da makaki da waye da waye da waye da marayu kun ga sun fito rayu ko su ne marayu to amma yanzu duka gaskiya ba shi ne ake nema ba to su ne har ya tafi ya tafi bayan sun yi sun yi kisisina da sunan musulunci sun yaki sayid na aliyu sun kashe sayid na aliyu su ne kawari sannan abin nasu ya zarce ya zarce ya zarce suka samu daula da suka samu daula a cikin ƴaƴan wanda suka samu daula bayan mahaifinsa ya rasu sai ya samu daula shikenan sai aka buɗe gwamnatin wannan ta'addancin gaban ka je ka bincika a zamanin gwamnan ko kuma a zamanin shugabansu yazidu kenan wanda suke kare shi suke ba shi kariya ta bila da ya kashe nan manzon Allah a zamanin shugabansu sai da Ka'aba ta kai so ɗari haka kawai sai dai a gasa ba ta kama da wuta sai da ya saka aka jiki ɗakin ka'aba da bajajjawan wuta aka ƙona sannan a zamanin abdulmalik ibn marwan ma suka sake maimaita haka akan abdullahi bin zubayr suka yaki Abdullahi bin Zubair suka kashe Abdullahi bin Zubair suka kashe Mus'ab bin Zubair sannan suka kona ɗakin Ka'aba sannan suka kashe Zubair bin Awwam suka kashe suka kashe bayan sun kashe Abdullahi suka kashe Sa'id bin Zubair suka kashe manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mai da daular musulunci ta zama daular mulki kowa ya san kowa ɗaya yana biyo tushen sa ne duk wannan abin da ake yi yana da tushe a kan lokaci saboda haka da Allah wanda yake da hajji na karatu a cikin su to Allah ya je ya yi bincike domin ya ƙara ilimi kuma ya ci gaba da roƙon Allah Allah ya nuna masa bata ya bayyana masa shari'a amma in ba haka bai bari ya mutu akan wannan abu wallahi kafiri sai ya fi shi jin daɗi sabila da in ya mutu akan wannan munafincin to lallai ya shiga cikin innal munafiqina fi darbil akbar min an-nar suna karkashin wuta Allah ya raba mu da shi Allah ya tsira da mu sai suna cewa mutane wawaye ne suna cewa mummune wawaye ne sai ya za ce da zan amini kama amanan nan an ce ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani kan zai ce anuminu kama amanu sufaha da ni imani kamar yadda wawaye suka yi imani ala inna muhim sufaha Allah ya ce ka faɗa musu lallai ai su ne ma manya-manyan wawaye amma walakin la ya'lamuna su ba su sani ba نعم وإلا لكل الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إذا لقوا الذين آمنوا أنزل عن المؤمنين قالوا لسيدنا أبو بكر قالوا سيدنا آمنا مني إيماني أي مما مني إيماني لله أما وإذا قالوا إلى جبينهم أنتم قوما وجيش لعنكم قالوا سيدنا إنا معكم من أن نجرم تعالى بسوسكين كافرتي إنما نحن مستهزئون ba komai muke ba muna yin izgili ne ma annabinmu mamashi muhammadu muna masa izini ne muna jin daɗi to abin da in sun koma wajen yan uwansu kakare su na suke fara sun gani a yana daga cikin alamar munafiki idan ya haɗu da bayan Allah ya nuna yana tare da su sannan idan ya jajirge ya koma wajen yan uwansa masu irin tafiyansa sai ya ce da shi da su duka aiki to suna ce suna ai su abin da yasa suka zo suka suke tare da Muhammadu suna masa izgili ne suna hangiza shi suna harzuka shi to ba su san annabi Muhammadu ya shiga a yi masa izgili ba manzon Allah ya shiga a masa izgili duk wanda ya izgili wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san makomansa wai da aka koro su su zo su fassara manzon Allah da ya ba wanda aka yi mutum a darun nadwa aka ce su za su zo za a yi lokaci goma a ƙarfi arba'in a ƙabilu daban-daban su zo gidan muhammadu su sassara shi to lokacin hashimawa ba su isa su yaƙi kowa ba kabila da ba su san ba su san wata kabila ba ya ɗaya su fuskanta su yaƙi sai dai ƙarshe su ce a ba su fansan muhammadu shi kenan sai mu ba da fansan muhammadu ko amma me ya faru suka zo kofar gidan manzon Allah suna jiran lokaci yayi Allah ya saka musu bacci Allah ya saka musu bacci manzon Allah Allah ya sanar da shi a daren manzon Allah ya fito ya gansu suna kwakwance suna bacci annabi ya ɗibi kasa a hannun sai zuba a kan kowa da annan min baina ajiyi fudda wa min kasirin fudda fa sai na wa fahim la yusu sai annabi ya zuba aka ce to duk wanda annabi ya zuba masa kasan nan to wa'innan wanda kansu da wato kansu bai kwamfadi bai kwamfadi kaifin takwabi ne ranar yakin badar kafce da aka kashe wa'annan guda arba'in aka ce zuba musu kasan da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda ya izgili ma annabi Muhammadu Azi dan Wa'ilu ma Allah ya ce yanda ka masa izgili da mu maka izgili sanashimuhu alal kurkum da mu masa alama akan hanci sai ga Azi dan Wa'ilu nan an kashe shi sannan an bayan an kashe shi sai ga shi nan sai aka rasa ma waye yanke hancin sa to ashe shine alaman da annabi yake sanashimuhu alal kurkum da mu masa alama akan hancin sa babu irin izgilin da ba a yi wa manzon Allah ba kafin mu na kai su izgili wa manzon Allah kafirai su suka fara izgili wa manzon Allah na sujada da a dauki tumbin rakumi a je a ajiye a kansa a rasa wanda zai kawo da wannan abun sai yan sa sai da suna fara da su yana magana da a hau jifansa duk babu abin da bai tabbata ba irin nan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fama da mutane babu irin faman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi da su a kawo masa wannan ya ce kaza a kawo wannan idan an kawo a ce sihiri ne Abu Jahil dai babu irin ayan da bai gani a wajen manzon Allah babu inda a gaban Abu Jahil annabi ya kira wata wata ta sauko annabi ya ce ka bare gida biyu ka bare annabi ya ce ɗaya ta shiga ta mayafinsa na dama ka fito ta hagu ɗaya ta shiga ta mayafinsa na hagu ka fito ta dama sannan ka koma ka haɗe ka koma sama ka koma sama sannan ta yi haka ta haɗe ka koma sama annabi ya ce watan ta tafi rana ta kullo a daidai wajen da watan ta kullo watan ta tafi rana ta kullo a daidai wannan wajen amma sai aka ce sai aka ce sihiri ne sai aka ce tsaki ne shi kuma annabi ba ya ce komai sabila da samuhun halimun yana da hakuri yana da rangwame sai dai Allah ya kara faɗa ne sai to tunda sun ce ƙarya ne wa ma huwa bi qawli tabi maganganun ka ba na mai sihiri bane in sun ce kai ma hukaci ne ma anta bi ni mata rabbika bi majnun kai din nan ba ma hukaci bane ya rasulullah ai shi Abu Jahal shine kai karan manzon Allah wajen Habibu bin Malik sarki Sham da ya kai shi kara me ya faru habib bin malik ya turo a kira manzon Allah manzon Allah sallallahu yana zaune sai aka kira shi aka ce ya zo ana neman sa daga shan sabila da lokacin shan babu wanda ya kai ta yawan makamai a wannan lokacin babu kuma wanda ya kai ta karfin al'amura sai da Khadija har tana kuka tana ganin manzon Allah ya tafi kenan ba zai dawo ba za su kace manzon Allah ya ce ina tare da Allah aka je Habibu bin Malik ya ce kai Muhammadu da gaske ka ce abubuwan da suke bauta masa wanda kuka samu kakannin suna yi kafirci ne ba haka bane kuma kai annabi ne kuma kana da wani Allah wanda Allah kan nan kwaya ɗaya annabi ya ce kwarai da gaske haka ne ya ce dukkanin gumaka ƙarya ne ba abun bauta ba ne abin bauta Allah ne kwaya ɗaya kuma ni annabin Allah nan kuma yana bani wa'ayi da umarni daga wajensa habibu bin malik zai ce to idan kai annabi ne idan na ce ka tambayi allah ka yi wani abu za ka iya tambaye ka yi kenan sai ce kwarai da gaske annabi ce me kake so a maka ya ce ma habibu bin malik wani abu ne na ban mamaki wanda kake so ka gani habibu bin malik ya zauna ya tsaro abubuwan da duk ya tsaro ya ce abin da nake so yanzu yanzu kaga muna cikin tsakiyar rana ne to rana ta ɓace rana tana ɓacewa dare ya shigo dare na shigowa wata ta fito a daidai gurbin da ranar ta fito idan watan ya fito ka kira watan ka ce ya zo idan watan ya zo watan ya ɓare gida biyu idan ya ɓare gida biyu ya yi maka shaida da cewa kai annabi ne sannan ka ce ma watan ya koma ya sake haduwa ya koma wajen da yake sannan ka ce watan ya tafi rana ya kullo a wannan wajen idan dai kai annabi ne duk abin da ya faɗa annabi Muhammad annabi ce wata zo wata ya annabi ce wata tsaji wata ya tsaji duk abin da ya faru Allah ce mana ikkar wata sa'atu mai shan duk abin da annabi ce watan sai watan sai abin bin malik ya rute ya ce to akwai damuwan da yake zuciya ne wanda bai kaɗai na san wannan damuwa ka faɗa min me wannan damuwa annabi ce damuwa ka kwanaki kana da ya kwaya ɗaya ita kaɗai Allah ya baka kurma ce makauniya ce bebiya ce babu gurin masu maganin da ba a zaga da ita ba ba ta samu waraka ba sai ta ce ce to wallahi na yadda ashhadu annaka rasulullah na yadda kai manzon Allah ya tashi dai shiga gida kawai sai ya ga ɗansa gurguwa makauniya bebiya ta fito ya ce ke ne ya ta ce ni wanda ka haɗu da shi yanzu kuka rabu da shi shi yanzu ya bani magani na warke kuma na yi imani da shi Habibu bin Malik ya tura kyaututtuka wa manzon Allah ya tura kyautan dinare da raƙuma da meye da meye aka kai ma manzon Allah Abu Jahal ya tare ya ce shi aka turo manzon Allah ya ce to raƙuman su ce da ku raƙumai wajen mu aka turo su suka ce wajen Muhammad fa buhita allazi kafa ya wajen Muhammad aka turo annabi ya rabar da raƙuman dinaran kuma annabi ya so aka tona rami aka binne dinaran me zai yi da dinaran shi ba annabin dinare ba shi annabin talakawa ne shi annabin jin kai ne shi annabin tausayi shi ya zabi lahira a kan duniya wa in ji abi tafsiri fakkara rabbahu da aka kawo masa zabi aka ce me ka zaba ya rasulullah duniya ko kuma lahira annabi muhammadu in kuma kana son su duka sai a hada maka a baka taskan duniya sannan kuma a lahira ma a baka sai yanda yake ka annabi yace ba abin da nan gadar ma al'umma na ba kenan idan na gadar ma al'umma na duniya na gadar musu da kaskanci zaɓaɓɓu cikin al'umma na su ne talakawa kuma na zaɓa musu talauci a kan arzikin da za su wadata su mance da addininsu su mance da annabinsu su shagala cikin wannan arzikin shi yasa annabi Muhammadu duk wani ramzi yake bayyana cikin sa ramzi na daukan duniya ba komai bane tun da shine shugaban duniya gaba daya babu kamar sa a duniya in yace Allah yau Allah ya yi ruwan kuɗi Allah zai yi ruwan kuɗi Allah zai yi ruwan kuɗi in annabi ce Allah ya yi ruwan kuɗi amma manzon Allah yakan fita yi ko dubu yakan fita yi dako shugaban duniya da lahira manzon Allah ya kan fita ya yi da ku ya nemo abin da zai ci ya taba fita zai yi da kwan ma zai yi da koko kuma wani abu na kodubu bai samu ba a kasuwa ya shiga jeji ya haɗu da wani balarabe yana kiwon dabbobi annabi ya ce masa ba wani aikin da dan maka na lada yake aikin da wahala ba annabi yace me zai yi yace ruwa da ka jawo mun a rijiya kuma rijiyar na da zurfi kuma gugan na da nauyi ba za ka iya jawowa kai da yanka ba ma annabi yace zan iya annabi yace me ladan da zaka bani yace duk guga da in ka jawo zan baka da gino daya guga ɗaya da gino daya amma shugaban duniya da lahira manzon Allah da kansa ya karɓi gugan yana jawo ruwa ya jawo zai jawo na hudu gugan ya tsinke fada a rijiya balaraban kauyen ya zaro bulala ya taga ya kai jikin sayyidina rasulullah ya gana a jikin annabi har sai da bulala ya yi shafi a cikin manzon Allah annabi ya ce ya za ka mun haka inda na san haka da ka mun daban so wajen ka na nemi wannan abu amma da haƙƙi na duk da duka abun shi kenan annabi ya zuwa ya annabi ya ba da labari misalin wasu sahabbansa sahabban suka harzuka suka ce sai an nemo wannan makiyayi din makiyayi na yawo sai ji labarin ana cikiyan wani makiyayin da ya haɗu da annabin annabin karshen zamani ya zane sai yake a ransa ai ni ni ban san shi bane ai dama na fito da niyan in na biyo ta makka na zo na fi imani a gurinsa amma ban yi imanin ba na zane shi ai yana shigowa cikin madina sai ya tsara hannunsa wannan hannun da ya zana mazan Allah da shi sai ya tare ya riko hannun da ɗaya hannun sai zo kofin gidan manzon Allah ya durkuta ya ce ya rasulullahi wannan shine sakamakon hannun da ka zalika annabi ce kacce kashi ba haka ba haka ba ba haka ba na yabe ma na yabe ma annabi ya kama hannun yayin addu'a ya mayar ya dona kun ji annabin da wani ce ɗani yake ce wai da shi da wannan annabin sai ya suke kun ji annabin da wai wani yake ce da ni da shi ɗaya ne da Allah wanda ya bada wannan ba wani hukafi ba annabi ya jona hannu sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallame shi annabi ya masa albishir ma da aljanna to mu ko wannan shine annabi Muhammadin da muke kuma shine annabi Muhammadin da su suka yi kuma babu izgilin da ba su yi ma manzon Allah babu wallahi babu kullum bakin su da zaki suna zagin yan shi'a suna cewa yan shi'a me yan shi'a suka yi akan aikin da kuke me suka yi me suka yi ai aikin da kuke ya fi nasu muni su dubu ku da kuke taba manzon Allah su suna taba sahabbai ku kuma kuna taba uban sahabbai manzon Allah to ashe kun fi su bata taba sahabban ne shi ne wai sun ce wanda ya fi cancanta ya zamo kalifan manzon Allah daga farko shine sayyidina Ali sun taba sayyidina Abu Bakar sun ce sayyidina Abu Bakar bai kai sayyidina Ali daraja ba sun taba sayyidina Abu Bakar a wajen su kenan ko to a cikin sahabbai ma akwai masu wannan tabiya suna ganin cewa sayyidina Ali bai fitin canta ya zama kalifan manzon Allah daga farko kafin sayyidina Abu Bakar amma ahli sunna mafi yawan sahabbai sun tafi cewa sayyidina Abu Bakar shine farkon kalifan manzon Allah kuma shine Annabi Muhammad ya bada alamomin cewa shi ne zama kalifan to su da idan za a kawo jama'a za su ce suna da mafaka za su ce akwai sahabi wani da wani cikin sahabbai da shi goyon bayan sai dina ali yake akai shi zai zama kalifa manzon Allah su da ta wani wajen ma suna da hujja ko a ina kuke da hujja taba manzon Allah da kuke ku ce iyayen annabi ɗayan mutum ne gobe ku ce annabi ba hafte bane jibi ku ce annabi bai san gaibu ba gata ku ce annabi Muhammadu mutum ne kamar kowa kullum maganar ku akan annabi daban daban daban daban daban to ashe kun fi yin shi'a kun hau laifin ku ne kun yi tsororo a kai kuna leko laifin wanda laifin su bai kai ku ba annabi muhammadu ne sai da a ɗauko imanin sai na abubakar a ɗaura a kan sikeli a ɗauko imanin mutanen duniya a ɗaura a kan sikeli imanin sai na abubakar shi ɗaya zai rijayi imanin mutanen duniya to kaga a duniya babu kamar sayyidina abubakar kenan ko to ina ga imanin manzon Allah akwai cikin da yake da imanin manzon Allah ne ba ai wannan sai hada zakul kulisi ita kadai ta san miqdaru miqdaru shi yasa wannan salati yake ce hakka qadrihi wa miqdarihi azim la ya'rifuni haqiqatan ghayru rabbi la ya'rifu haqiqatan miqdarin nabiy ghayru rabbi babu wanda ya san hakikalin waye annabi sai Allah to amma kullum suna fito suna yaki yakin ku na banza wai da ku kara sahabbai ba ku kara manzon Allah lokacin da a kasashen turawa aka yi fatin su manzon Allah ba a fito an yi zanga-zanga ba ba a nuna bakin ciki ba ko da ba mu fito gaba ɗaya ba wasu mu sun fito kuma babu wani wanda bai yi Allah waje da wannan abun ba amma ka ga wani jemu ya fito shi ke nan a wajen addini bakin ya fi komai zaki amma wajen ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gan ku a noke sai ma wajen maganar manzon Allah a ji cewa zuciyanku yana da burgunta kan san manzon Allah sai yasa wani ya tambaye ne ce mun daga cikin mutanen sai kuma so wai ni mutanen nan muna sallah muna azumi muna karatun qur'ani amma kuna ce mana ba mu san manzon Allah nace eh kar ku ji mamaki duk sallan da kuke yi duk azumin da kuke yi duk karatun qur'anin da kuke yi idan dai kuna san abin da kuke tun ba ku san manzon Allah tun da ba ku san iyayen mutum ba ku san sa ko mutum da ya zo ya zabi uwanka da ubanka ya muka kasa kasa ya ce musu yan wuta sannan ya zo ya ce ainihin ina son ka ina son ka da ka yadda in baka sami in ce ka jife shi ba ma ya za ƙaryan soyayya malam idan kuna son manzan Allah magani a ƙasa taron ƙungiyar da kuke yi maga kun tara wannan ƙungiya taron da kuke yi na ƙungiya ku yi na state ku yi na local government ku yi na ƙasa ku yi na gunduma wannan duk ba bid'a bane a ina manzon Allah yayi wani taron ƙasa na ƙungiya manzon Allah mana da ƙungiya ne me ma'anar ƙungiya da larabci furka rabuwan kai manzon Allah na da wani ƙungiya ne amma kun kafa kungiya kungiyan kun saka mata sakatari kun saka mata shugaban majalisar malamai kun saka mata shugaban majalisa na dattawa kun saka mata kaza kun saka mata kaza a kan kuɗi kun zo kun yi ta tashin hankali kun yaƙi junan ku kun kafirta junan ku a kan kuɗi amma saboda tsabar lalacewa ku dawo dan anjima ku fake a cikin addini ku kuna tare da addini wallahi kariya wallahi kariya don haka sai ku fito ku kare kanku ai a ilimanta ake magana ba a jahilce ba ku fito ku kare kanku in kuma da mu yi sulhu da ku to mu yi sulhu da ku akan manzon Allah in ba akan manzon Allah ba kowa ya kama hanyar babu zaman lafiya in kana kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin izgilin da suke ma manzon Allah su din suke kawo wa'annan hadisan suke ce wai ai Zainab Zainab cikin matan manzon Allah wanda dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma in ce khadimin manzon Allah Zaid bin Sabit ya take ta manzon Allah ya aura su suke kawo hadisin cewa wai manzon Allah ne dai shi sai ya ga labule ya dabu wato shi ya ganta tana saka kayanta sai ka burge manzan Allah sai manzan Allah ya ji yana son ta sai ya sa zai yi dan Allah su suke kawo wannan hadisi su ne wannan ba izini yau manzan Allah ba ha sha rasulullah ayyam alhal manzan Allah ba zai taɓa yin haka ba har abada ko ba su bane suke ce annabi yana kuskure ba injiliyo manzon Allah bane sai kana dama mun faɗa muku a baya aiki shi ta yahudu dama sun kasu kashi uku akwai malaman akwai jahilan akwai yan jami'in da malaman su dama sun san kasan da nake shi sun san wannan aikin da Yahudawa muke aiki ne da ana ba mu lada ana ba mu sakamako yan janu duga kuma su ne abin tausayi suna ganin addini suke yi ba su san ba addini suke yi ba su juyo su ga addini iyayensu da kakannin da shi musu wani irin yaki da su ne bari akan jantan ba Allah ne fa suke kokarin su raba mu da Allah kau kau kau su raba mu da manzon Allah akan canji babu irin aran gama da babu da wurin nan ba muka ce idan akan canji ne sayyidina Abu Huraira yana da canji haka Ibn Hajar ya fitar a cikin sharhin da yayi maka Sahih Bukhari da ya kawo bayanin Abu Huraira ya tabbatar da cewa sayyidina Abu Huraira yana da canji kalbin sa ne dubu biyu zai rana sai ya ga wannan kalbin ko biyu yayi zikirin Allah abu ake saka wannan kalbin haka kake faɗa haka haka hadisi ya tabbata sai na abu hurairah na da tarbi ibnu taymiya ma ke shugaban shi shehin ko da aka masa tambaya akan tarbi yace tarbi as-subhatu shi'aru salih talbi alama ne na waliyan na na salihan bayan Allah babu laifi ne sun yayi amfani da talbi domin idayan zikirin Allah da yin ka duba cikin fasawa sala da ka ga fata wanda ibnu taymiya ya bayar dangane da jin talbi to duka abun a bayyane yake al'amur wadi abun a fili yake sai dai su din wato dama gaban su suna kokarin su raba mu da Allah da Annabi Muhammad sabila da Annabi yake a karshen zamani da a zo wani zamanin sai an rasa wanda da su ce Allah Allah Allah shine waɗannan mutane suka fito da wannan fitina da yaƙan la ilaha illallah da yaƙan salatin annabi sannan kuma suna son su su raba mu da Allah da mutum idan banda ana son a raba ka da manzon Allah ka ce kai musulmi ne an saka zikiri ana la ilaha illallah la ilaha ba sunan uban wani ake kira ba sunan Allah ake kira amma ka ce an cika maka kulli ka ce ƴaƴanka ba su da su to su mutu inda haka zikiri ne su mutu mu ba za mu bari ba in ji ranar lahadi to su kowane to da aka samu an saka ganga da tafika ana sha'anin da ake yi ba a iyakance musu ba ko har tsaro ake ba su ka je hanyar mutu za ka ga an ba su tsaro ba ka ita ka bi wannan hanyar ba to sai mu ne ba mu da yanci ko mu yan la ilaha illallah ko ƙarya ne duk wanda baya tare da la ilaha illallah baya san la ilaha illallah idan ya haɗu da mu to ya shiga uku idan ba zai ke zama da mu ba to sai da gidan sai tashi ya rabu da mu kawai amma in Allah ya hada ka da almajiri ne la ilaha illallah wallahi ka hadu da Allah kai kai ka hadu da Allah kai kai haka da ka ganshi ka bar shi sai dai ka gudu ka bar shi amma ba dai ya gudu ya bar ka ba yana nan akan la ilaha illallah sabila da haka wannan shi ne shi'aruna la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bajin alama mu shine la ilaha illallah idan ka ga mun samu sabani da mutum to ba ya san la ilaha illallah in ka ga mun samu sabani da mutum ba mu sallah tare da shi to bai yarda a yi la ilaha illallah a cikin masallacin ka bane kuma wa man azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa ta'ati karabiha babban azzalimi shine wanda ya hana ai la ilaha illallah cikin masallaci kuma nau'in la ilaha illallah nan da muke yi an yi a gaban manzon Allah nau'in la ilaha illallah kai an rangaji da muke yi kaga ana langwata kai ana la ilaha illallah ana jijjiga jiki dukkan wannan abin ya tabbata tun daga zamanin manzon Allah babu wani bid'a a ciki suna koye wa mutane suna dogoro wa mutane ga hujjoji a bayyane ka hura tafiƙa ko ku ɗauko wanda zai hura tafiƙa ya mai da martani ya ce ƙarya ne ko shi ke sabila da haka wannan shi wanda yake tare da manzon Allah ta ko ka samu abokan tafiya wanda baka tare da manzon Allah can maka mukan abar da shugaba sallallahu alaihi wasallam dan haka da mun tsaya lokaci na haramun Allah ya tsare mu abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu da abinda muka koyi Allah ya fi mana Allah ya bar mu da manzon Allah ya kara mana son manzon Allah da mu an san bayoyin da suka tawaka sai mu jira zuwa gobe in Allah ya kai mu ai kuma barci wannan karatun ma an kafa shi kenan bayan sallah ma da mu saka littafi makiya annabi kun shiga uku Allah za su ce wasu za su zama ciki ya azumi ne wai da mu tsara abin to makiya annabi kun shiga uku bayan sallah ma da mu ci gaba in dai da rai da jiki to muna nan muna kara martaban manzon ko kuma sai ku kara martaban kungiyan kuma kada kungiya da manzon Allah wanne ne da ta ci gaba wanne ne da ta ta Allah ya taimake mu amin na wa alaikum assalam na Thank you. khidir alaihi salam kamar yadda ya tabbata bisa magana mafi rinjaye khidir alaihi salam waliyi ne daga cikin waliyan Allah wannan shine magana mafi rinjaye shi yasa Allah ma da ya tura annabi Musa yace sai muka tura shi daga cikin wasu bayi daga bayin mu na gani sai aka ce aka yi ittifaki mafi yau malamai suka ce waliyi ne wasu kuma suka ce annabi ne sannan kuma Khidir alaihi salamu kamar yadda malamai suka suka fara suka ce har yanzu dai yana raye har yanzu yana raye dan sun hadu da Uwaisul Karni kun ga kidan din tun zamanin annabi Musa har zamanin hal Uwaisul Karni sun hadu da shi sun yi sun tattauna da Uwaisul Karni sannan kuma sun yi musanyen maganganu tsakanin su don haka dai maganan da malamai suke faɗa suka ce Khidir yana raye amma ba wai na raye ba zai mutu bane yana raye zuwa lokacin da Allah ya yanka masa ajalin wafati sannan manya manyan waliyai ma da yawa suna raye suna raye su shehu tijjani ma duka suna raye sun shiga mana hijabi ne kawai dukkan su suna tare ko dariƙan tijjaniya ka zo shiga kai niyyar shiga dariƙan tijjaniya to shehu shi zai kama hannunka da kansa shi dai mukaddami zai ce ya maka amma shehu shi zai kama hannunka da kansa ya shigar da kai dariƙar tijjaniya kuma duk rana akwai zama da ake yi generally international duk duniya duk rana zaman wazifa da ake yi na duk duniyar nan ana haɗuwa ne a fadar manzon Allah kuma duk wani batijani yana da kujera a wannan fada da a zauna manzon Allah na nan shehu tijjani na nan manya-manyan shehu nan nan duka suna nan idan ka shiga ɗarika ba ka zuwa wazifa ba ka zuwa cikin juma'a in shehu bai ganka ba zai ce ina wani ce wani ba wani bai zo ba ai shiru gobe ma zai ce ina wani shi ma zai ce in yi kwana uku na tambaya ina kake shikenan bari za ka tambaya a kanka ba sai yasa idan kai kwana uku ba ka yi wazifa a janki ba to lallai ne kai tasbihi kuma wannan maganganu ne ba sarbatu ba ba wani abin maganganu ne da ya tabbata wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama ya bada mana al'awahu junudun mujannada rayuka runduna ne wanda ake tara amma ta arafa minha in talaba wanda suka saba da junansu ko ba haka ba shike ne sai ku ga sun saba wanda suka san junansu sai ka ga sun saba to muna kai shi ku jani mun shaku da shi a zuciyarmu amma jikinmu yayi nisa mun shaku ko ba mu shaku ba muna tare ko ba mu tare sabila da haka ruhin mu yana tare da shi yanzu a nan haka ma shehu tijjani nan yanzu jin ku in ba dan manzon Allah ake karewa a anguwan nan ba in ba dan zikirin Allah ake karewa ba an isa akai uwar haka ana arkabun nan wallahi ba a isa akai ba ko ina an kafa bama baman yi na yanda za a tarwata in la ilaha illallah fa aballahu illa an yutimma nurahu wa law kariha al-kafirun law kariha al-kafirun su kuma wala yazaluna mukhtalifina da ku ga a hakan ma suna buga sabani a tsakanin su sosai kun ga yanzu wajen bauta ne ana magana wajen bautan Allah ne kaza kaza to akan wannan wajen kullum bala'in da suke yi da wabarin da suke fama da shi a cikin gida Allah ka ayi sani sahatibuhum jami'an wa qulubuhum shatta da kaga kaman kansu a haɗe ki amma zuciyarsu a rarrafe yake shi yasa idan da su yi ran gadin malami ma ta dauko shi ce a a bari zo shi wannan arangaman ba babu ruwa na sabila da mene sabila da ya riga da ya san arangaman ba ta nasara ba ce ina daga faɗa muku ba a ja da almajiri ma wallahi ba a ja da almajiri almajiri wakilin Allah in ka gan shi ka bari ya karanta Qur'ani da safe ya karanta da daddare ya yi la ilaha illallah dari da safe ya yi dari da yamma ya yi istighfar dari da safe ya yi dari da yamma ya yi salatin annabi dari da safe ya yi dari da yamma kai in banda mun shari da kinka babu abin da kake yi sannan ka zo kai galba a san ka dai you wallahi ya rabbi hay hata yarka idu dijabi idan faqa wa yauda shaykhan fil hadathati ukhra har abada ba zai yi ba da kariyan Allah muke saka mu sai da haka dai Khidir alaihi salam kamar yadda muka faɗa yana raye amma kuma wallahu a'lam Allah shi ya san hakikanin al'amari alaikum assalam ai su ne yanzu Allah ya bada mana anan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun haɗu da mutanen kirki sai su ce muna tare da ku wa idza kalau ila shadini in sun je wajen jagororin wancan aba sai su ce inna ma'akum ai muna tare sunna back eh ko ba haka ba to wannan munafiki kenan ne wannan hadisi muzabbina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ula dan haka muna muna ja masa kunne matsayi sharrin munafiki ya fi sharrin kafiri sabila da aka kira kansa cikin munafikai ya shiga ta daya idan Allah da manzon Allah shigo idan kungiya da kungiyanci shiga zaɓi ɗaya tsakanin in da ka zo yadda da a yabi manzon Allah a koɗa manzon Allah a zuga manzon Allah taho mu ne nan amma idan da ka je wajen da za a raina manzon Allah sannan kuma a tara a asusu in haka nan baka wani matsayi kai ma a tsakura maka je ka tan ko yawwa
ya ya ji kuma madina ya ce ke wannan sallallahu alaihi wasallam wani da ya zuwa a wannan wurin an ce ya kafa da wani shugabanci
maganar mutum ya yi addu'a a cikin kabarin manzon Allah? To, wanda ya faɗi wannan magana ya ce wai wanda ya addu'a a cikin kabarin manzon Allah ya yi bida ko ya yi kafirci. To, cikin ɗaya biyu ya fi imamu Malik ilimi. In ku bai fi imamu Malik ilimi ba, to makiyin annabi ne. Ya fi imamu Malik ɗaya da sunna. Inda fi imamu Malik ɗaya da sunna ba, to baya san annabi dan imamu malik shine wani ya shigo masallaci yace ya maliku zan yi addu'a a masallacin annabi amma na juya na kalli alƙibla na kalli gabar ko kuma na juya na kalli kabarin annabi ne imamu malik yace yace masa juya rabu da alƙibla ka juya ka kalli kabarin annabi ka yi addu'anka yace fa huwa qiblatuka wa qiblatu abika adam annabi shine alƙiblan ka kuma shine alƙiblan babanka annabi adamu in ji imamu malik ce to wanda ya ce kar a yi addu'a a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta iya yiwa ya fi imamu malik ilimi kuma ya fi imamu malik sanin sunna idan da ji imamu malik ilimi ya fi sanin sunna ba to shi ya bata ne ya halaka yana kin manzon Allah sai yana toshe hasken manzon Allah yuriduna an yifti umura ba da awwali kullun dai suna son su fita hasken manzon Allah na na karshe kuma ko to eh eh eh na mm mm in dai aman bai koma cikin ta ba ta fitar da shi sannan kuma ta kurkura baki malamai sun ce babu laifi azumin sana sai dai idan aman ya jirkita wani ya zo wani ya koma to wannan an ce wannan yana yana kan ya azumi sai ka daura bakin ta ta ci gaba da yin azumi sai bayan sallah ta biya wannan azumin kwaya daya idan kuma babu wani gurbata cikin aman bai koma ciki ba kuma dai ya fita ne mai lashi to wannan babu laifi bai ba ka azumi ba Allah ya mana bukatun mu Allah ya taimake mu Allah ya dafa mana Allah ya sallama mana Allah ya bar mu da manzon Allah Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ya kashe ƙarya Allah ya kashe ƙarya duk yanda za a yi damfara da sunan Allah da manzon Allah Allah ya warka ga wannan Allah ya ubangiji muna roƙon ka kara mana kusanci da manzon Allah ka bar mu da manzon Allah mu rayu da manzon Allah mu mutu da manzon Allah a tashe mu tare da manzon Allah duk wani mai bukata Allah ya biya masa bukata mai damuwa Allah ya yi masa damuwa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya yi mana imanin ya yi mana mutuncin ya da mu akan sunna sunnan gaskiya ta manzon Allah da wannan gida da gwagwarmayar da yake Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa kwarin gwiwa Allah ya kara masa taska ya ci gaba da ba da kariya wa manzon Allah duk wasu masu hidima a wannan waje da masu ba da gudunmawa Allah ya saka masa da alheri اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق وعلى يوسف بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين